الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a hudu ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya dace ma sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai tambayar unguwa kasa da mutum goma suna iya sallatar sallar juma'a dangane da ita wannan matsala na cewa ita juma'a ba ta inganta sai da wani adadi na jama'a matsala ce lafiya ma'ana akwai sabani na magabata a kanta wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa juma'a ba ta inganta sai da mutum arba'in wasu suka ce mutum sha biyu kamar yadda malikiya akan haka suke suka ce a cikin sha biyun nan kar a samu bawa kar a samu mace kar a samu matafiyi ya zamantu sha biyun gaba daya waɗanda juma'a ta waje ba a kansu ne suka ce juma'a ta yi amma in aka samu ƙasa da sha biyu suka ce juma'a ba ta inganta ba wasu daga cikin malamai suka ce juma'a tana inganta da mutum uku tun da aka samu limami ga mutum biyu to juma'a ta yi kamar yadda malaman hanafiya suke kan haka su malikiya sun kafa hujja da hadisin da ke cikin sahihul bukhari hadisin jabir ibn abdullah allah ya kara masa yadda yake fada yake cewa yayin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam na kan mimbarinsa yana huduba a ranar juma'a ayari sai ya iso birnin madina daga birnin sham sai aka buga wata ganga domin sanar da jama'a kaya sun iso kamar yadda al'adarsu ce kafin haka jin haka ke da wuya jama'a sai suka watse daga cikin masallaci suka tare kaya suka bar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kan mimbari shi kadai yana huduba walami ya buka ma'ahu illa suna ashara rajula ba wanda ya rage tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutum sha biyu a wata riwaya da mata uku jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa a cikin sha biyun da suka rage ya ce akwai abubakar da umar ya ce nima kuma ina tare da su to wannan hadisi shine madogara ta malikiya akan cewa juma'a ba ta inganta sai da mutum sha biyu sai dai malamai suka ce a nan wato katari ne aka yi sha biyu suka rage inda a ce kasa da sha biyun suka rage maza Allah ya yi juma'ar ko ba zai yi ba kenan babu hujja na cewa sai da mutum sha biyu don haka dai a takaice magana mafi rinjaye ita ce fada ta malaman hanafiya in aka samu mutum biyu ga limami na ukun to juma'a ta inganta domin daman ita juma'a an ciro mata suna ne daga aljam taro shi ko taro a larabci yana farawa ne daga mutum uku an gane ko daga mutum uku to in dai wuri ne daman an keɓance shi domin zama ba garin gona ba ne wanda in an ci damuna za a kauro gari ko kuma riga ta fulani in ciyawa ta yi karanci kuma a tashi a yi gaba to irin waɗannan wurare ba a girka juma'a amma duk ƙauyen da aka keɓance ta domin zama kai ko ɗaki uku ne in dai a samu mutum uku to ya inganta a yi sallar juma'a a na'am to shi mace dukkan jikinta al'aura ne banda fuska da tafukan hannu dole ne ta rufe su ta yi sallah an gane ko idan ta yi sallah to gadiganta a bayyane wannan ta bar abin da yake na wajibi a kanta amma sallah ta inganta kamar yadda namiji dole ya rufe kafadarsa an gane ko idan yana da hali da cikin shi da cibiyarsa in ya yi sallah ba riga kafadin shi a waje sallah ta inganta amma ya bar abin da yake na wajibi a kan shi wai dangane da siga ta aure wannan ita wajibi ce an gane ko wajibi ne idan aka zo daura aure waliyin ko mu ce ango ko wakilinsa wato ya tambayi waliyin amarya shi kuma waliyin amarya ya ce ya bashi shi ango ya ce ya karba ko wakilin shi ya ce ya karban masa wannan wajibi ne idan aka yi aure babu siga to wannan aure bai yi ba an gane ko aure bai yi ba balma wasu suna ganin siga ma rukuni ce daga cikin rukunan aure to illa kasancewar rukunan aure dai abu ne sananne akwai waliyi akwai sadaki akwai shaidu ita siga wajibi ce dole a yi ta na'am wai kamar yadda ake kwaikwayon ladani idan yana kiran sallah haka ita ma ikama akan kwaikwaye shi kwarai da gaske domin ita ma ikama kiran sallah ce kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa baina kulli adhanaini salatun manzo Allah ya ce tsakanin dukkan kiran sallah biyu manzo Allah ya ce akwai sallah ta nafila al'azanu awwal shine kiran sallah da ake yi domin sanar da jama'a lokaci ya shiga al'azanu sani ita ce ikama don haka kamar yadda ake kwaikwayonsa a kiran sallah a ikama ma kwaikwayon shi ake kamar yadda shek nasir albani allah ya ji kansa ya yi bayani akan wannan mas'ala a littafinsa mai suna a hakamul azani wal ikama darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabu fardi humus wato littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na farlancin humusi daga cikin ganima ta yaki darasi da ya gabata mun gama babi na sha biyar kai tsaye darasi na yau za mu tashi farkon babi na sha shida قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني الحميري قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه هو جبير بن مدئم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na baiwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi ga wasu ribatattun bayi su ne waɗanda aka ribace a yakin badar min gairi an yi khamis ba tare da wato ya kasa ganima kashi biyar ya fitar da kashi ɗaya daga ciki ana haɗa ganima ta yaƙi kafin a raba a fitar da kumsi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu baiwa ya ce gaba ɗaya ya yafe musu wanda daman haka Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta idan aka riba ce wato fursuna aka ribace kenan wasu a bagen daga shugaba lamarin yana hannun shugaba kamar yadda Allah ya danka masa kuma zaɓi ne ya bashi ya diba ya ga menene maslaha ga jama'a in ma a sare musu wuya ko kuma a ɗora musu fansa su biya a sake su ko kuma a yi masanya an gane ko a bada su ga dangin su mushirkai su ma kuma su bada waɗanda wato suka ribace na mumini ko kuma a yi musu baiwa a ce an yafe musu kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa fa'iza da ƙetumun lazina kafaru fa darbar riƙa hatta iza askantumuhum fa shuddul wasa fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta taba'al harbu awzaraha shine a nan ya ce babu ma mannan nabiyu sallallahu alaihi wasallama alal usara wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo na baiwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi a kan ribatattun bayi lafazin usara jami'i ne na asir an gane ko asir shine wanda aka ribaci ka ce usara ko ka ce asra kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض من غير أن يخمس باتاردا واتو يا كسا غنيمر كشي بير أن فتر له shine anan malam ya zo da hadisin jubair ibn mudi Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da usara badir waɗanda aka ribace a yakin badar aka sanya su hannu manzon Allah yake faɗa ya ce laukana da mutu'imu guna adiyin hayyan manzon Allah ya ce da a ce al-mudi'im ibn adi yana raye ثم كلمني في هؤلاء النتنا sannan ya mun magana game da waɗannan bungar cewa in yafe musu in bar su manzan Allah ya ce la taraktuhum lahu ya ce wallahi da na bara masa shi inda a ce mu'in ibn adi wato yana raye ya zo ya tattauna da ni ya nemi alfarma cewa in yafe musu manzan Allah ya ce wallahi da na yafe musu gaba ɗaya da na bara masa shi wajen dilala a nan malamai suka ce ba yadda za a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya yi burin wani abu cewa inda ya kasance da ya yi kaza abinda ba halak ba ne ba an gane ko tare da cewa su ribatattun bayi na yakin badar fan samun zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora musu kowanne aka dora masa kudi ya biya to shine anan yace inda a ce almudim ibnu adi yana raye ya zo ya mun magana game da waɗannan ribatattun bayin cewa na ya nemi alhurma cewa na kyale su manzan Allah ya ce da na bara masu da na bara masu su gaba daya don haka wannan babi da malam yayi ya zo da wannan hadisi a ƙarƙashinsa domin ya nuna mana shugaba wato shi yana da damar da zai yi tasarrufi game da ganima ta yaƙi abin da ya ga cewa maslaha ne ga jama'a in ma tun daga farkon ganima in an hada kafin a fitar da kumusi shugaba yana iya yin kasahi ya ce kaza yake yake ganin ya dace a yi ko kuma daga cikin kumusin in an kasa kashi biyar an ware kumusin a cikin kumusin yana iya tasarrufi ya yi wani abu da shi na misali ko annafil shine ya kara ma wasu waɗanda suka nuna jarumta a fagen daga suka yi abin a zo a gani da abin da ya kama da haka ko yafe ma wasu kenan tun a farkon ganima yana iya yafe ma wasu ko kuma daga cikin kumsin ganima kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ce inda a ce mutum ibn adi yana raye ya mun magana game da waɗannan bunga lafazin annatina kenan su ne bunga idan aka ce natin abu wanda yake mai wari kenan to shi ko daman kafiri aina jasa ne kamar yadda Allah ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas kuma zan Allah ya ce la taraktuhum lahu yace tabbas yace wallahi da na bara masa su to dan haka dai a takaice wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna cewa shugaba yana da ikon da zai tasarrufi ga abin da ya ga cewa maslaha ne ga jama'a duk da cewa shi dama kumusin ganima ta yaƙi ba a shar'anta shi ba sai bayan yakin badar a gane ku bayan yakin badar wanda a farkon musulunci allah subhanahu wa ta'ala ya miƙa lamarin ganima zuwa ga manzansa kamar yadda ya faɗa yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul amma bayan yakin badar sai aka shar'anta cewa duk abin da aka samu na ganimar yaki to za a tattara gaba daya a kasa kashi biyar a fitar da kumusi wanda ubangiji subhanahu wata'ala bai kyale ba sai da yayi bayanin shi wannan kashi ɗaya daga cikin biyar ga inda ake sarrafa shi a faɗarsa wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an wallahu ala kulli shay'in qadir wanda wannan kuma yana nuna mana wato matsayin wannan almu'im ibn adi matsayin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ganin girman shi da darajar shi babun wa min ad-dalil ala anna al-khums lil imam wa annahu yu'ti ba'd qarabatihi duna ba'd ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر قال عمر بن عبد العزيز lam ya ummahum bi zalika wa lam ya khussa qariban duna man ahwaju ilayhi wa in kana alladhi a'ta lima yashku ilayhi min alhaja wa lima massatuhum fi janbihi min qawmihim wa khulafaihim قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن عقيل وابن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب هو سعيد المخزومي عن جبير بن مطعم أنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد قال الليث حدثني يونس وابن يزيد الأيلي وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل وقال وقال ابن إسحاق هو محمد صاحب المغازي عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم wato wannan babi ne na musamman malam ya ce wa minar dalili yana daga cikin hujja wadda ke tabbatar ala annal humusa lil imami cewa kashi ɗaya daga cikin biyar ƙin ganima wato wannan na shugaba ne shi zai yi tasarrufi ya ga menene maslaha ta jama'a ya sarrafa shi an gane ko nan da ya ce da imam ba yana nihi ba a mulki ne ga shi shugaba kenan dama ce a nan aka ba shi ya ga menene ya dace ya yi tasarrufi da shi a cikin wannan umsi na ganima sai ya ce wa annahu yu'di ba ba qarabatihi duna ba cewa yakan bada ga wasu daga cikin makusantan shi duna ba ba tare da wasu ba kenan ya ba wasu bangare wasu bangare kuma ya kyale su shi ne ya ce hujjar ma kasaman nabiyu sallallahu alaihi wasallama libanin mubbalib abinda mazan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wato na rabon kumusin ganima ta haibar ga danginsa su ne bani lumukbalib da kuma banu hashim banu lumukbalib da banu hashim kumusin ganima ta haibar da aka fitar da shi waɗannan wato dangi biyu na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne iya wanda manzan Allah ya raba ma wannan kumus banu lumukbalib da kuma wato banu hashim umar ibn abdulaziz allah ya ji kansa yake cewa lam ya ummahum bi zalika manzon allah bai hada su ba gaba daya cewa kowa a cikin su manzon allah da ya dauka ya bashi bai hada su ba kuma walam ya kussa gariban manzon allah bai kebanci ba wani makusanci nashi da wannan kumusi duna man ahwaju ilaihi ba tare da wani wanda yake mafi bukata wato zuwa gare shi ma'ana wanda ma yake na nesa da shi an gane ko wanda baya cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai mabukaci ne to manzon Allah yakan bashi kuma ga wani wanda yake makusancin shi bai bashi ba shine ya ce lam ya umma hum bi zalika manzon Allah bai hada su ba gaba daya a ce su waɗanda suke zaul kurba gaba daya a ce kowa sai da manzon Allah ya gama a a wasu ya ba su wasu kuma manzon Allah bai ba su Umar ibn Abdulaziz ya ce bugo da kari wa lam yakussa qariban manzon Allah bai keɓanci ba wani makusacinsa da yi masa kyauta daga cikin wannan kumusi na ganima duna man ahwaju ilaihi ba tare da wanda yake ya fi shi bukata ba kinan in dai ga mabukaci to ko baya cikin makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah yakan dauka ya bashi daga cikin wannan kumusi sai ya ce wa in kana allazi a'ata duk da cewa wanda manzon Allah ya dauka ya ba ya ba shi ne lima ya shiku ilaihi min alhaja a sababin abin da ya kai masa kuka wato na bukata na cewa a taimaka masa wani ma masatuhun fi jambihi kuma mazan Allah ya ba su su waɗannan kenan banul mutdalib da banu hashim mazan Allah ya ba su daga cikin kumusin ganima domin abin da ya shafe su fi jambihi game da abin da yake bangarensa min ƙaumihim na mutanensu wa hulafa'ihim da kawayensu domin su kafiran ƙuraishawa sun yi ca wato akan banu hashin da banu muttali a sababin kenan musulunta da suka yi suka mara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya kenan da su kafiran ƙuraishawa da duk wasu waɗanda suke kawayensu sun yi ca akan dangin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama banu muttalib da banu hashim waɗanda suka musulunta suka goya ma mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama baya illar da ta sa mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ɗauka ya ba su to shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Jubair ibn Mud'im Allah ya kara masa yadda yake cewa mashaitu ana wa Usman ibn Affan yace ni da Usman dan Affan mun tafi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kwa ya kasance ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kasa ganima ta yakin khaibar da ya fitar da wannan kumusi manzon Allah sai ya raba ma banu hashim da su da banu mutare to jubair ibn mudin da shi da usman Allah ya kara masa yadda sai suka tashi suka je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne jubair ya ce fa kulna ya rasulullah muka ce ya manzon Allah a abaita bani al-muqaddibi wa taraktana ya rasulallahi wannan kumsi na ganima ka ɗauka ka ba banin muddalib mu kuma ka kyale mu baka ba mu komai ba mu ko muna gani wa nahanu wa hum minka bi manzilatin wahida mu da su game da dangantarka matsayi ɗaya muke ma'ana mu da su in dai game da danganta ne zuwa gare ka ɗaya muke yasa kamar yadda a ƙarshen hadisin muhammad ibn ishaq yake cewa da abdushams an gane ko su banu abdushams da su banu hashim da banu muddalib gaba ɗayansu ikhwatul lil'um yan uwa ne wato na uwa an gane ko gaba ɗayansu kenan uwa ta haɗa su gaba ɗayansu uwarsu ɗaya sai ce wa ummuhum atika bintu murra mahaifiyarsu ita ce atika wato bintu murra tana daga cikin banu sulai sannan su kuma banu naufal shi kuma naufal ɗan uwansu ne na wajen uba kenan ɗan uwa ne na wajen uba su waɗannan ukun kenan da wannan abdushams da hashim da muɗalib dukkansu mahaifiyarsu ɗaya wanda gaba ɗayansu idan ka ɗauka wato ‘ya'ya ne waɗanda suke na abdumanaf dukkansu ‘ya'yan abdumanaf ne da abdushams da shi wannan hashim da kuma wato wannan almuɗalib dukkansu ‘ya'yan abdumanaf ne da shi na su wannan uku uwansu ɗaya kenan ubansu ɗaya wancan kuma ɗan uwa ne na wajen uba kenan dan haka shine suka faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa nahnu wa hum minka bi manzilatin wahida yace mu da su gaba ɗaya matsayi ɗaya muke minka game da danganta zuwa gare ka kenan duka matsayi ɗaya muke tunda hashin kin wanda shine kakanka da shi muɗalib da abdushams duka gaba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya suke kuma wancan shi kuma naufal kenan dan uwa ne na wajen uwa wanda kasancewar shi jubair ibn mudim shi yana daga cikin jikokin naufal shi kuma usman allah ya kara masa yadda shi kuma yana daga cikin jikokin abdushams maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba ba 'ya'yan abdushams da 'ya'yan naufal kawai iya waɗanda manzon Allah ya keɓance da wannan kumsin ganima banu muttalib da banu hashim فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su inna ma banul muttalibi wa banu hashim manzon Allah ya ce shay'un wahid kusan da cewa su banul muttalib da banu hashim wato abu ɗaya ne an gane ko ɗaya suke kamar yadda a wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma yake cewa inna wa banul muttalib lam naftarik fi jahiliyatin wala islam yace mu banu hashim da banu muttalib maza Allah yace ba a jahiliya ba ko a musulunci yace ba mu rabu ba tare muke wanda kasancewar lokacin da aka rubuta takarda ta sanya takunkumi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da dangin shi banu hashim su banul muddalib sun shiga cikin wannan takardar suka ce su mata kunkumin a hada da su gaba daya tare da cewa su banu abdishams da banu naukul su warewa suka yi to shi yasa malamai suka ce sababin abin da yasa aka fitar da su daga cikin humusin lalle sharaɗi biyu ne sharaɗi na biyu su zamanto kenan sharaɗi na farko shine ya zamanto dangi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharaɗi na biyu shine a nusra waɗanda suka mara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya suka taimaka masa to kaga kasancewar su waɗannan gidaje biyu banu naufal da banu abdul wannan da banu abdul shams su ba a samu ba an nusra tare da su shi yasa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da su daga cikin wannan kumsi na ganimar yaki an gane ko kenan tare da cewa ita ayar da ta zo akan wannan mas'ala ta nuna cewa dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da haƙƙi a cikin wannan kumsi na ganima sai dai sunna ita ce ta bayyana cewa a dangin nashi suwa ne suke da haƙƙi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lizil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil in kuntum amantum billahi al-aya ashahid ya ce wal lizil qurba da waɗanda suke ma'abuta kusaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ma'abuta kusaci da shi su ne waɗannan gida hudu banu hashim banu muttalib banu abdishams banu naufal to sai dai sunna sai ta bayyana cewa su wane ne suke da haƙƙi a cikin waɗanda suke makusantan nashi da na su ne banu hashim da banu wato wannan da banu muttali su ko a sababin kenan taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka yi tare da cewa waɗancan su kuma sun ware shine illar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duba su ba wanda kuma wannan yana nuna mana cewa su dangin na kusa ba dole ba ne ba sai an hada su gaba daya an gane ko ba sai an hada su ba gaba daya a ce kowa sai an bashi ana iya ba wasu bangare wasu kuma a kyale su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba gaba ɗayan su bai ba su kuma tare da cewa in an samu wasu waɗanda suke mabukata to su makusantan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana iya kyale su a ba wanda suka fi su bukata kamar yadda anan ya ce walam ya kusa kariban duna man huwa man ahwaju ilaihi an gane ko man ahwaju ilaihi ai man huwa ahwaju ilaihi sai ce wa in kana allazi a'ta li ma yashku ilaihi min alhaja to shine anan dai a takaice a hadisin manzon Allah ya ba su amsar cewa inna ma banu al-muttalib wa banu hashim shay'un wahid kusan da cewa su banu al-muttalib da banu hashim wato abu ɗaya ne kamar yadda a jahiliya ma ba su rabu ba haka a musulunci ma tare suke game da taimaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allais ibn Sa'ad yake faɗa Yunus ibn Yazid ya bani labarin wannan hadisi ya dada a riwayarsa Jubair ibn Mud'im Allah ya kara masa yadda yake faɗa ya ce walam ya kasimin nabiyu sallallahu alaihi wasallama libani abdi shamsin wala libani naufal wato mazan allah sallallahu alaihi wasallama bai raba wannan kumusi ya bada ga banu abdi shams ko banu naufal mazan allah bai ba su komai ba daga ciki wa qala ibn ishaq muhammad ibn ishaq yake faɗa ya ce abdu shams da hashim da al-mubalik ya ce ikhwatu liyum ya ce gaba ɗayansu wato ‘yan uwa ne na uwa ma'ana uwa ɗaya uba ɗaya suke an gane ko dukkan su kenan ‘ya'yan abdimanaf ne amma uwarsu ɗaya shine ya ce mahaifiyarsu ita ce atika bintu murra ibn hilal wato daga cikin banu sulai shi kwanaufal a kahun da abihim wato dan uwa ne nasu kenan na wajen uba shi kuma mahaifiyarsa ita ce waƙida bintu abi adi waƙida bintu abi adi ita ce mahaifiyarsa don haka ma ake musu lakabi su banu hashim da banu da banu muttalib ake ce musu albadran su kuma banu wannan banu abdishams da banu nawfal ake ce musu al-abharan kenan wannan yana nuna cewa biyun dama a dunkule suke a jahiliya ma a hada suke su banu hashim da banu da banu muddali shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance su da wannan kumsi wanda kuma kar mu manta bayani ya gabata wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da jin kai game da bayinsa su dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan makusantan nashi Allah ya haramta musu cin sadaka sawa'an sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila zakka ko sadaka ta nafila Allah ya haramta musu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya nemi cewa a bashi wani abu daga cikin zakka da ya ga an kawo an baje manzo Allah ya ce masa ya kai Abbas ya ce ka san da cewa inna alu Muhammad la tahillu lana sadaka la ta hindu lana sadaka sai ce inna ma hiya wasakhun min awsakhin nas aw kama qala yace ka san da cewa sadaka ba ta halatta gare maza Allah yace sadaka wato datti ce daga cikin dattin jama'a ma'ana zakka datti ce daga cikin dattin jama'a to Allah sai ya canza musu da kumusin ganima an gane ko kumusin ganima a kasa a bas tare da cewa shi wannan kumusi na ganima wato abubakar allah ya kara masa yadda lokacin da ya zamanto khalifa ya daina basu amma daina basu da ya saboda kasancewar akwai wani abu wanda ya fi maslaha ma'ana akwai waɗanda suka fi su bukata amma umar allah ya kara masa yadda da ya biyo baya umar ya ringa basu haka usman allah ya kara masa yadda ya ci gaba da basu shi yasa malamai suka ce haƙƙi ne nasu su makusantan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗauka a basu a ɗauka a basu don haka suka ce ba a baya halatta a basu zakka sai dai in ya kasance an hana su haƙƙinsu daga cikin baitulmali irin wannan abu da ake ɗauka na kuma sun ganima a basu in an hana su to shine a nan kenan suna iya cin zakka amma yau sai ka ji mutum ya zo yana cewa shi jikan ma'aiki ne a bashi dan kakan shi kaga bara ce yake in har ka- an in har shi kan ne na hakika to ai ba zai nemi cewa a dauki sadaka a bashi ba idan haka ba sadaka ta fara ta wajibi ba ko ta nafila ba ta halatta gare su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bambanta ba in ko ka bambanta sai ka kawo dalili cai la ta hillu lana sadaka yace sadaka ba ta halatta gare mu sawa'an ta wajibi ko ta nafila a takaice dai kenan wanda yana nuna mana shugaba yana da haƙƙi game da yin tasarrufi a cikin wato kumsin ganima babu mallam yukhammis al-aslab wa man qatala qatilan falahu salabuhu min ghairi an yukhammas wa hukmu al-imam fihi قال حدثنا مسدد وابن مسرحد ابن مسربد قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال بينا أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلاع, بين أضلاع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل قلت نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت لأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكما قتله قال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما هل مسحتما سيفكما قال لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله سلب سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح وكان وك وكان معاذ بن وكان معاذ بن أفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح قال محمد سمع يوسف صالحا وسمع إبراهيم أبا عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني أن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن ابن أفلح أنا أبي محمد مولى أبي قتادة أنا أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين على رجلا من المسلمين فاستدبرت فاستدبرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلهكت أمر بن فلهك فلهكت عمر بن الخط فلهكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال الثالثة مثلا فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه لقصة فقال رجل صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرده عني فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يؤديك سلبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطاه فابتعت فابتعت مكرافا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mallam yukhammis al-aslaba wato mutumin da kenan shugaban da bai sanya wato tube daga cikin humusin ganima lafazin aslab jam'i ne na salaf idan aka ce salaf shine ma'ana zari abu ma'ana a tuɓe shi gaba ɗaya kamar yadda shugaba yake halitta ma mayakansa cewa duk wanda ya kashe wane to duk abin da yake tare da shi an bashi da tufafin da suke jikin shi silken yaƙi da takobin shi da komai abin da in ka kashe arne cewa abin da yake tare da shi gaba ɗaya an baka wanda hikima game da irin wannan shine kara kuzari ga mayaka wanda ake ganin cewa wani jarumi ne abun tsoro ne a cikin arna to sai a wasa musulmai a ce duk wanda ya kashe wane duk abin da ya samu tare da shi gaba daya an bashi baya cikin kenan jimillar ganima ta yaki wadda za a raba to wannan shine ake kira salaf jami'in shi shine aslaf shine ya ce mallam yukhammisil aslaba wato babu mallam yukhammisil aslaba baban da ke bayani game da wato wanda ya tafi akan cewa wato tuɗe ba a wato ba a sanya shi cikin kumusi ma'ana ana a farko kawai ba a shigar da shi cikin kumusi kamar yadda kasancewar wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa iya abinda shi wanda ya kashe yake iya ɗauka shine abin da ya shafi tufafinsa da makami da komai gaba ɗaya hatta da dabbar da yake kanta doki ne ko raƙumi gaba ɗaya wanda ya kashe kafirai shi zai ɗauka al'imamu ahmad allah ya ji kansa shi yana ganin cewa abin hawa baya ciki amma duk abin da ka samu na silken shi na yaƙi da takobinsa da komai to wannan naka ne wanda daman su kafirai in za a fita fagen daga suri ne na alfahari na nuna isa da kasaita wani lokaci adon zinare za ka ga an yi ko adon wanda yake na azurfa kaya masu tsada za a fita da su fagen daga don nuna isa to shi ne a nan malam sai zo da asar hadisin da mazan Allah yake cewa wa man qatala qatilan falahu salabu min yake cewa wa man qatala qatilan duk wanda ya kashe wani abun kashewa daga cikin arna falahu salabuhu to ya cancanci duk abin da ya tuɗe daga jikinsa min gairi an yi khammas ba tare da an saka shi a cikin kenan umsi ba sai ya ce wa hukumar imami fihi da hukuncin da shi shugaba yake yi kenan game da shi wannan abin da ya shafi kenan assalam kenan to shine malam ya zo da hadisin abdurrahman ibn auf allah ya kara masa yadda yake cewa baina ana waƙifin fi safi yau badr yayin da nake tsaye a cikin jerin sojoji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin badar domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya jera sahabbansa mayakansa ɗaya bayan ɗaya an gane ko shine ya ce yayin da ina cikin sahu a ranar yakin badar ya ce fa nazartu an yamini wa shimali na waiwaya na kalli dama ta da hauni ya ce fa'iza ana bi gulamai ne min al'ansari ya ce sai ga maka wasu yara matasa daga cikin mutanen madina hadisatin asnanu kuma ya ce shekarunsu suna da karanci ma'ana yara ne ba manya ba ne ba sosai yara ne ba daga sun isa su fita fagen daga sai dai ba wasu manya ba ne ba ya ce hadisatin asnanu kuma shekarunsu wato suna da karanci sai ya ce tamannaitu an akuna baina abdula amin kuma ya ce wallahi na yi guri ina ma a ce na kasance tsakanin wanda yake mafi karfi daga cikinsu a ce ni ma kamar ɗaya ne daga cikinsu ɗayan kuma wanda yake mafi karfi lafazin abdula ismu tafdil ne an ciro shi ne daga abbala'a abbala'a shine alkuwa karfi kenan don haka karfa ake ce masa bali'un shi ne ya ce bayana abdulla'a min kuma ya ce na yi burin ina ma a ce na kasance tsakanin mafi karfi daga cikinsu me za a yi ya ce faga mazani a hadu kuma ɗaya daga cikinsu sai ya mun nuni an gane ko idan aka ce alkams shine a da ishara ma'ana ya zungure ni sai ya tambaye ni faƙada sai ya ce ya amu ya ce ya kai amina wanda wannan kalima larabawa sukan yi ta ne domin girmamawa ba sai amin ka ba za ka ce masa am idan kai sun ce am kamar yadda a nan duk wani wanda yake babba ya girme ka dattijo sai a ce masa baba su ma haka shine salansu suke cewa ya am hal ta'arifu abajan ya ce da ni wai shin ka san abu jahal ƙultu na'am sai na ce masa ƙwarai kwa ni kwa na san abu jahal sai na ce masa ma hajjatuka ilaihi ya bina aki ya kai ɗan ɗan uwana me kake da bukata zuwa gare shi kake tambaya ƙala sai ya ce da ni ukubirtu an bani labari annahu ya subu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam an bani labarin cewa abu jahal yana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ni wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa ya ce la in ra'aituhu ya ce wallahi in har naga abu jahal to ina tabbatar maka la yufariqu sawadi sawadahu gangan jikina ba zai rabu da nashi ba hatta ya mutu al'ajalu minna sai wanda ya fi karancin kwanaki daga cikinmu ya mutu daga ci ko ni ko shi kenan hatta ya mutu al'ajalu minna an gane ko ma'ana sai dai wanda wato ya fi gaugawa ma'ana wanda kenan ya fi karancin kwanaki ya mutu daga cikinmu ko ni ko shi abdurrahman ibn auf Allah ya kara masa yadda ya ce fa ta'ajjabtu li zalik yace sai na yi mamaki ga fadar wannan matashi yace fa ga mazani la'akar yace dayan ma sai ya zungure ni yake tambaya ta fa qala li yace da ni fa qala li mislaha ya fada mun kwatancin abinda shi na farkon ya fada an gane ko yadda wannan ɗayan ya tambaye shi shi ma haka ya tambaye shi shi ne ya ce falam an shaf ya ce ban yi wani jinkiri ba ban yi wani latti ba an nazartu ila abi jahalin ya juli fin nas sai na hango abu jahal yana yawutawa a cikin jama'a a fagen daga fakultu sai na ce da su wannan matasa na ce ala ku saurara inna haza sahibu kuma allazi sa'altumani wannan shine mutumin wanda kuka tambaye ni game da shi na nuna musu shi me za a yi fabta da rahu bi saifai hima sai suka ringa rigaye-rigaye da takubbansu fadara bahu gaba ɗayansu a lokaci guda suka kai masa sara hatta katalahu har suka kashe shi bayan sun kashe shi sun bar shi cikin jini sun mansarafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗannan matasa sai suka koma gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu suka bashi albishir in cewa sun kashe Abu Jahal fa qala sai manzon Allah yace ayyukuma qatalahu a cikin ku wane ne ya kashe shi qala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu kowane ɗaya daga cikin su yace ya rasulullahi ni na kashe shi fa qala sai manzon Allah yace da su hal masahatuma saifakuma saifaikuma hal masahatuma saifaikuma manzo Allah ya ce shin kun goge takobinku kun goge jinin da yake jikin takobinku qala la suka ce a a manzo Allah ya ce to ku bani in gani suka meka masa takobin fa nazara fi saifaini manzo Allah ya kalli takobin nasu na kowa manzo Allah ya kalla faƙada sai manzan Allah ya ce e kila kuma katalahu kowa daga cikinku ya kashe shi amma salaruhu tuban shi li mu'azi ibn amr ibn jamu manzan Allah ya ce na mu'azi ne ibn amr ibn jamu lalle manzan Allah ya ce dukan ku kowa kashe shi domin ya daɗaɗa ma ɗayan rai amma ta hanyar kallon takobin manzon Allah ya gane wane ne ya fara kai mishi tsara saboda wanda ya fara kai mishi tsara takobin shi zai fi nutsuwa zai fi za a fi samun jini a jikin shi da wani daga manzon Allah ya gane farko dai ga wanda ya kai mishi tsara wanda ya riga wanda ya rigaye tare da cewa wancan ya taimaka akan kashewar sai ya ce to dukkan kukkure kowa dai gaba ɗayan ku kuwa kashe shi amma tuban shi manzan Allah ya ce na mu'azu ne ibn amr ibn jamu wanda kuma kowanne daga cikin su yaran daman kowanne sunan shi mu'az shi ɗayan mu'az ibn afra shi kuma ɗayan mu'az ibn amr ibn jamu shi wanda yi kisan kenan shine mu'az ibn amr ibn jamu shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hukuncin cewa wato duk abin da yake jikin abu jihar gaba ɗaya nashi ne an ba shi baya cikin kuma sun gani ba to kaga yadda mazan jiya suke da kishin mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yadda suke da matukar ƙaunar shi wanda su waɗannan yaran fa su fa ba su san ba wane ne abu jihar labari aka ba su cewa kuma ga abin da yake yana zagin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da ya fito fagen daga a cikinsu kam daman niyyar shi kawai ya kashe abu jihar ya kashe abu jihar kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya kaddara musu haka ya ba su damar gamawa da shi tare da cewa da yawa daga cikin sahabban wato suna da burin haka illa kasancewar su waɗannan matasa su daman kawai famar a gwada musu shi ana gwada musu kenan ba tare da wani jinkiri ba suka kai masa ɗauki kuma Allah ya kaddara mutuwar shi a hannunsu wato shi ne malam yake faɗa ƙada muhammad yake ce an gane ko ya ce ƙada muhammad wane ne muhammad shine kenan muhammad ibn ismail al-musannif kenan al-imam al-bukhari yace sami a yusuf salihan yace shi yusuf wato ibn al-majishun yace ya ji hadisi daga salih kenan salih ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf yace shi kuma ibrahim ibn abdurrahman ibn auf shi kuma ya ji daga mahaifinsa ko kuma an gane ko wato ya ji daga ya ji daga mahaifinsa abdurrahman ibn auf kenan nan malam yana bayani ne ya tabbatar mana da shine as-sama tsakanin waɗannan marwaita kenan babu inkiba shi tabbas wato yusuf ibn al-majishun ya haɗu da salih ibn ibrahim ya ji wannan hadisi daga gunsa shi ma ibrahim kin ya ji hadisi daga wato mahaifinsa daga kakansa kenan wato shine abdurrahman ibn auf ya ji daga kakan daga wannan kinsa kenan daga wannan daga babansa kenan ibrahim wannan daga babansa kenan ibrahim daga babansa ibrahim wannan abdurrahman ibn auf sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin afla wannan ibn afla ibn afla shi kuma daga abi muhammad maula abi katada shi kuma daga abu katada allah ya kara masa yadda abu katada yake cewa kharajina ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yau hunai ya ce ranar yakin hunai ya ce mun fita tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi yakin hunain an yi shi a shekara ta takwas da hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan fatu makka ya ce falamman taƙaina lokacin da muka haɗu da abokan gaba a fagen daga kanat lil muslimina jaula wato wato shine yace galaba a karan farko ta kasance ga musulmi musulmi su suka samu galaba akan mushrikai suka fatattake su a karan farko shine yace kanat lil muslimina jaula wato galaba kenan ta kasance ga musulmi a karan farko fara'aitu rajulan minal mushrikina ala rajulan minal muslimina yace sai na hango wani mutum daga cikin mushrikai ya kai dauki ga wani mutum daga cikin musulmi yana famar ya gama da shi ni za a yi abu katada yace fasta dubartu daga inda na sa gaba sai na juyo baya da akwai inda na dosa yace kawai sai na juyo hatta ataituhu min wara'ihi sai da na je ma shi wannan mushriki ta bayansa hatta da rabtuhu bi saifi ala habli atiqihi na kai masa sara da takobi akan jijiyar wuyar shi shine habli atiqihi an gane ko wannan kenan jijiya ta nan in aka ce atik abin da ke tsakankanin wuya da kafada kenan wannan jijiyar yace anan na kai masa sara fa aka bada alayya ina sara masa wannan takobi kawai sai ya juyo juyo wanda ya yi fa gamma ni gamma ya jimke ni ya rungume ni ya ce wajattu min hari halmot ya ce wallahi damkar da yamin sai da na ji kamshin mutuwa shi mutuwa tana da kamshi kamar yadda yara za ka ji ce bari mu masa kamshin mutuwa ya rufe ma mutum hanci da baki numfashi yake fita shi ne ya ce wajattu min hari halmot ya ce sai da ji kamshin mutuwa sun ma'adraka gulmautu sannan magagin mutuwa sai ya cin masa ba arsala ne sai ya sake ni ya fadi falahiktu umar ibn al-khattabi abu batada ya ce sai na iske umar dan khattab Allah ya kara masa yadda faƙultu sai na ce masa ma balun nasi wai mi mutane suke ciki yaya halin mutane yake domin jama'a duk sun watsi ƙara sai ya ce amurullah ya ce wannan dai lamari ne na Allah ma'ana hukunci ne na Allah wanda farko momine suna da galaba yanzu kuma momine sun tarwatsi an sayo su gaba ma'ana haza amurullah kina an shaye mubtada an wanzar da labari thumma innan nasa raja'u sannan bayan haka mutane sai suka dawo kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ya tabbata akan alfadarash ya ja daga sai wasu yan kadan daga cikin jama'a suka kasance tare da shi manzon Allah yana cewa ilayya ibadallah ya ku bayan Allah ku dawo gare manzon Allah ya ce duk wanda ya dawo ya kai dauki sakamakon shi aljanna to sannan jama'a suka dawo وجلس النبي صلى الله عليه وسلم wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kura talafa manzon Allah ya zauna a cikin jama'arsa faƙala sai yake faɗa ya ce man qatala qatilan lahu alaihi bayyinatun falahu salabuhu duk wanda ya kashe wani abun kashewa lafazin katil fa'ili ne bi ma'ana maf'ul ai maqtul duk wanda ya kashe wani abun kashewa daga cikin arna lahu alaihi bayyinatu in dai yana da shaidu waɗanda za su tabbatar mana cewa lalle shi ya kashe shi maza Allah ya ce falahu salabuhu na gare shi duk abin da ya tube a jikin wannan arni in dai ka kawo shaidu suka tabbatar da cewa lalle kai ka kashe wani daga cikin arna maza Allah ya ce to duk abin da ka tube a jikin shi na kai abu kata da Allah ya kara masa yadda ya ce fakuntu sai na mi fakuntu sai na ce man ya shahadu li ya ku jama'a wa zai zame mun shaida wa zai yi shaida gare ni cewa ni na kashewa ne sun majalastu ya ce sannan sai na zauna ba a samu wani wanda ya tashi ya zame mun shaida sun maƙada sannan manzon Allah ya koma faɗa ya ce man katala katilan lahu alaihi bayyana duk wanda ya kashe wani abin kashewa yana da shaidu waɗanda za su tabbatar da cewa shi ya yi kisan fada kusa na buhu maza Allah ya ce ya cancanci duk abin da ya tuɓe a jikin arnan abu da ya ce fakuntu na koma tashi na tsaya na tsaya fakuntu na ce manyan shahadu ne ya ku jama'a wa zai zame mun shaida wa zai mun shaida ba a samu ba wanda ya tashi ya ce sun majalastu sannan sai na zauna sun maƙala sadisata mislahu manzan Allah ya koma faɗa karo na uku kwatancin yadda ya faɗa a karon farko da karo na biyu cewa wa duk wanda ya kashe wani abin kashewa to na gare shi kenan duk abin da ya tube a jikinsa fakuntu abu katada ya ce sai na sake mekewa na ce ya ku jama'a wa zai zame mun shaida maza Allah sai ya ce malaka ya abakata da ya kai abakata da me same ka menene halinka ma'ana menene lamarinka abu katada ya ce fakata sasto alaihi kissa ya ce sai na ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan labari na cewa na doshi wani bangare na ga wani daga cikin mushrikai ya kai dauki akan wani musulmi na bi lallabo ta bayan shi na kai masa sara na gama da shi na baban zan Allah sallallahu alaihi wasallam kissar abin da ya wakana fa qala rajulun sai wani mutum daga cikin jama'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sadaka ya rasulullah yace tabbas Abu Qatada yayi gaskiya haka lamarin ya wakana ya manzon Allah amma wa salabuhu indi wannan kafiri da abu da ya kashe dukkan abin da yake nashi da na tube yana gona fa'ardihi anni ya rasulallah saya ya fi mummu ya bar muni ya ce wa salabuhu indi duk abin da aka tube a cikin shi ya ce yana gona na tattara gaba da amma fa'ardihi anni ina neman alfarma ya mazan allah ka saya ya fi mu ma'ana ya bar mu me za a yi faƙala abubakar ne siddiqu radiyallahu anhu abubakar allah ya ƙara masa yadda sai ya ce la hallahi ya ce a'a ya ce maza kawo don allah kawo duk abin da ka tuɗin kawo ya ce izan an gane ko a wata nuska kenan akwai la kafin ya amidu a wata nuska kuma babu ko a nuska kuma ke akwai akwai lagu shi ne ya ce izan ya ce yayin nan ya ce la ya amidu ila asadin min usudin lahi ya ce ai ba yadda za a yi arne ya nufaci wani zaki daga cikin zakunan allah yuqatilu anillahi wa rasulihi wanda ke yaƙi a madadin wato kare addinin Allah kuma don taimaka ma manzansa kuma Allah ya ba shi dama ya kashe wannan arnan yodi ka salabahu kuma ya ɗauki dukkan abin da ya tube ya baka ai abu da zaki ne daga cikin zakunan Allah kuma yana yaƙi ne domin kare addinin Allah kuma domin taimaka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ba shi dama ya kashe wannan arni kuma duk abin da ya tube a jikin shi kuma ya ɗauka ya baka abubakar ya ce a ba a baka ba faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallama sadaka maza Allah ya ce kwarai abubakar ya yi gaskiya game da abin da ya faɗa kai ma in kana so ka yi jarumta ka je ka kai shi gani ko kai ma ka yi jarumta ka je ka kashe mu fa'a a ƙwahu sai tattara gaba ɗaya abin da ya tube a cikin kafirin ke ne mai kama abu katada abu katada Allah ya kara masa yadda yadda ya ce fabta'atu likrafan fi bani salima da wannan tuɗe ya ce da shi na sayi wata gona an gane ku mai yawan 'ya'yan itace in aka ce mikraf gona mai yawan 'ya'yan itace a cikin wato kabila ta bani salima a yankin unguwarsu ya ce anan na sayi gona wata garka ya ce fa inna hula awwalu malin ta'assantuhu fil islam ita ce farkon dukiya wadda na tanada a musulunci ma'ana a musulunci dukiya da na samu a farko ita wannan gona ita ce dukiya ta ita kuma a sababin wannan abin da na tube na cikin wannan kafiri a sababin shi na sayi wannan gona to don haka dai a takaice a nan abin da muke so mu gane shi kenan wannan abin da ake tubewa da shugaba yake halatta ma mayaka ba a saka shi ba a cikin kumsin ganima ba an gane ko kafin ma kumsin ganima duk abin da mutum ya kashe kenan duk wanda ya kashe kafiri gaba daya abin da ya tube a jikin shi na shi al'imamu ahmad shi ne kadai ya fitar da cewa dabba amma jumhurin malamai sun tafi hatta da dukin da shi arnan yake kai gaba daya na kai nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك